الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبته غر الميامين ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد فتلك مشكلاتنا في كل مكان وهذه أسبابها حيثما حط بنا الرحال وإذا أردنا التحرر من الذل والهوان فعلينا بتغيير واقعنا إيجاد قيادات رصيدة التي تمثل الأمة تمثيلا حقيقيا التي لا تبيع الأمة بثمن بخس دراهم معدودة القيادة التي تؤمن بالله واليوم الآخر والتي تثق بما عنده أكثر من ثقتها بما في أيديها إيجاد فصيلة من أهل العلم وطلابه حملة المبادئ أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض الذين يقارنون العلم بالعمل ويقومون بواجب الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس أحكام دينهم الحنيف محاربة البدع والخرافات عن طريق نشر سنن الهدى لتحل محل البدع والخرافات العمل على محاربة المنكرات وتقليل المعاصي والمخلفات ما وجدنا إلى ذلك سبيلا الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين عن طريق تعلمه والعمل به والتضحية بكل غال وثمين من أجله ومتى تحقق فينا ما سبق ذكره عندئذ نكون أهلا بأن ندعو الله تعالى فيجيب لنا ونسأله فيعطينا عندئذ نكون أهلا لنصر الله تعالى أما أن نتخلى عن واجبنا ونسخر جميع طاقاتنا في الدعاء فقط وسؤال النصر من الله تعالى فقط فهذا ليس من عمل الرعيل الأول فهم آمنوا وعملوا بمقتضى الإيمان وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ثم دعوا الله تعالى التوفيق والنصر على الأعداء فنصرهم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم فكثير منا يرى أنه قد يسعه أن يدعو باللعنة على أمريكا وتنتهي القضية فالأمر ليس هكذا ما هكذا يا سعد تورد الإبل لو فرض أن أمريكا تغيب عن خارطة العالم في غضون 24 ساعة فهل يعني ذلك أننا انتصرنا؟ هل يعني ذلك أننا نتسلم زمام الريادة والقطبية على العالم؟ اللهم لا فهناك دول أخرى تأتي بعد أمريكا ويأتي دورها بعد أمريكا كالصين مثلا وفرنسا وبريطانيا والهند وروسيا وألمانيا وليس من هذه الدول دولة عربية واحدة ولا دولة مسلمة واحدة أيها الإخوة فلنتسلح بسلاح الإيمان ولنتوكل على الله تعالى مولانا ولنأخذ بأسباب النصر ونترك الباقي على الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نعم إلى الله عاقبة الأمور وإليه ترجع الأمور يا أيها المسلمين satin da ya wuce mun tattauna dangane da idaya wani kaso na ayyukan ta'addancin da kafirai suke yi a ƙasar iraki barnar da aka yi mana mu musulmi a waccan ƙasa mai dogon tarihin musulunci sata da fashi da makamin da aka yi mana irin ayyukan ta'addancin da aka yi mun idaya wani kaso daga cikinsu abin da na ambata a wancan mako ba a nan labarin ya ƙare ba kawai na ambaci waɗansu kaɗan ne daga cikin samfuri na ayyukan ta'addancinsu da makircinsu da irin abin da suke wa al'ummar musulmi don musguna musu abu ne mai hadarin gaske a ce an sace dukiyar kasa ko an mamaye kasa amma abin da yafi wannan hadari daga cikin abubuwa gurɓata tunanin yan kasa fitar da su daga aqidar su ta addini yi musu barbarar wani tunani daban da wata aqida daban kishiyar aqidar da Allah ya saukar da littafi don ita ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don ita gurbata hankulan mutane ya da barna a tsakankanin su rusa ɗabi'a da halaye na gari ya da munafunci a tsakankanin matasa duk wannan ya ɗara dangin ababen da muka kidaya baya a makon da ya wuce hadari wanda kuma na daga cikin abin da ke cikin jerin farko sahun farko wanda amerikawa suka fara yi su da sauran kasashen kawance bayan shigar su iraki na farko tilasta dukkan wani malamin Allah malamin Allah wanda yake tsaye wajen isar da addinin musulunci yadda yake babu gauraye addinin musulunci tsantsa wanda ba a gurɓata shi ba da dattin shirka ko bid'a ko canfe-canfe ya za irin wannan malamai a sa su cikin wani kangi na rashin jin tsaro tattare da su har kan yi tilasta su su yi hijira su ƙaura zuwa ƙasashen ketare zuwa ƙasashen makwabta inda idan sun je babban abin da suke fata a ba su mafakar siyasa ba su da mimbarin da za su isar da ilimin da Allah ya ba su ba su da majalisun da za su karantar da kowa komai daidai da fatihar sallah ba su da lasisin su karantar da wani ita don su yan gudun hijira ne a kasashen da suka yi gudun hijira zuwa gare su domin inda za su buɗe majalisi inda za su kafa mimbari su ce za su karantar kasashen na iya tilasta su komawa iraki idan ya so amerikawa da karnukan farautar amerikawa su yi yadda suka ga dama da su bayan dawowa su kasar iraki haka aka tilasta malamai da dama suka yi hijira suka je kasashen ƙetare wanda illar wannan tafi illar mamaye rijiyoyin man fetur domin an raba mutane da waɗanda za su nuna musu hanyar Allah tafarkin manzon Allah hanyar tsira hanyar da za ta sanya shamaki tsakaninsu da fushin Allah ko azabar Allah wannan na ɗaya daga cikin ayyukan ta'addancin amerikawa ya iraki baya ga wannan buɗe wuraren barna ƙara adadin gidajen karuwai ƙara adadin mashaya buɗe gidajen sinima ya fininnika blue film wanda ke nuna yadda namiji ke jima'i da mace ƙarara irin abin da ko da lokacin gwamnatocin baya ba su taɓa yin irin waɗannan ba sai dai a ɓoye aka rinka yaɗa su aka rinka fito da su fili dukkan wata majalla ko jarida da kake so ta tsiraici wadda ke ɗauke da hoton 'yan mata masu ƙananan shekaru cikin ƙuruciya a tsirara a fili kake samun jaridar ko majallar ba sai ka sa kuɗin saya ba yaɗa su sojojin amerika da sojojin ƙawance suke yi finannuka bidiyo cassette cds na kwamfuta waɗanda suke ɗauke da irin wannan fitsarar yaɗa su ake tarwatsa su yake a tsakankanin jama'a don a rusa al'ummar aka yi ƙoƙarin buɗe makarantun koyar da munafunci ba wai makaranta mai aji da fom da za a saya don ka je ka yi registration ba a'a dukkan wata hanya da za a koya mutane ne faka munafunci yaudara ƙarya wannan shine abin da suka sa a gaba ta dukkan hanyoyi da kafofin yaɗa labaran da suka je suka bubbuɗe su da kansu da jaridu kanana da suke yadawa ko bayanai rubutattu da ake yadawa kokari ake ga an tarwatsa kullun aqida da ke cikin zukatan matasa dan ya kasance gaba ɗaya sun zanto a kabaru kana yadda aka wawace manya-manyan ɗakunan ajiyar littattafai na tarihi na rubuce-rubucen musulunci na bagadada da kuma a wawace abin da ke cikin zukatan mutane da kwakwalansu na ragowar imani na ragowar aqidatu tauhid na ragowar ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ne innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun lalle masu mulki na zalunci masu mulkin kama kariya duk lokacin da suka shiga gari suka shiga alƙarya suka shiga birane barna suke fararwa a garin su mayar da maɗaukaka a da a garin su zanto makaskanta haka suke aikatawa duka wannan ba wani abu bane shimfiɗa ce ta abin da ake kira new middle east a mahanga ta america samar da wata sabuwar gabas ta tsakiya ba wadda muke gani ba yanzu a map din duniya a'a wata wadda amerikawa suka tsara ta suke san haka take son su kasance menene wannan a gaba ta tsakiya sabuwa raunana musulmai raba kawunansu gwara su fada da rikici daskarar da kwakwalansu rusa gidajensu mamaya ga kasashensu sace arzikinsu a waje ɗaya kuma bayar da dukkan wani goyon baya da ƙarfafawa da ƙwarin gwiwa ga 'yar adawarsu ita ce isra'ila wannan ita ce aƙidar amerika ta samar da sabuwar gabas ta tsakiya ya'yan uwa musulmi kaskancin ya kai inda ya kai halin da muke ciki ya kai inda yake mu ne da hannunmu muka aikata haka ubangiji ta'ala ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ga ya same ku na wata musiba sakamakon abin da hannayenku suka dawo ne kuma ma Allah yana yin afuwa bisa ga kaso mai yawa baya kama ku da dukkan abin da kuke yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi mamaki a shekara ta uku bayan hijira a yakin Uhudu da suka ga sun yi hasarar mutane ɗai ɗai har mutum saba'in cikin zaratan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suke tambaya ta yaya haka ta faru yaya za a ci galaba akan mu yaya za a ci nasara akan mu daga ina cikas din yake ubangiji ta ala sai huwa min indi anfusikum cikas din daga kawunan ku ne ku ne kuka bude kofa sai da bango ya tsage sannan ka dangare ya samu shigi wurin shiga ba yanda za a tsare gadon bayan ka sai in ka durkusa in ka tsaya a tsaye kyan ba mai yin tsalle ya dare ya dare a gadon bayan ka ubangiji ta ala ya sake cewa walaqad sadaqakumullahu wa'ada in tahsunahum bi iznihi hakika ubangiji ya gaskata muku alkawalinsa lokacin da kuke karkace kafirai da izininsa a karan fari a lokacin da aka fara gwamzawa a filin yakin uhudu amma me ya faru hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun har yanzu a lokacin da kuka samu karaya da tangarda kuka sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Allah ya nuna muku abin da kuke sha'awar samu na ganima har sai da kuka sabawa umarni daya cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tsaya a nan ba ku tsaya ba kuka bar wajen sannan ne kafare suka ci galaba a kan al'umma ta musulunci yayan uwa a kaso mai yawa na ƴaƴanta mun riga mun saki sababban da ke sa a ci nasara a kowane fage cikin fagagen rayuwa mun yi riko da zaren da kwarinsa bai kai yanan gizo-gizo ba ubangiji ta'ala shi ke halittar komai shi ya kaddara komai kowane irin abu ya kwalla masa sababinsa tattare da shi yana da sunnoni a cikin rayuwa na cin nasara ko na faduwa na hasara ko cin riba dukkan wanda ya riko da sunnonin cin nasara da riba zai ci riba dukkan wanda ya riko da sunnonin samun karaya da tasgaro da ci baya dole ya samu karaya da targade da tasgaro da ci baya cikin lamuransa al'ummar musulmi a yau muna raye cikin hali na kakanikayi domin salbiyat wato ayyuka da ba na gari ba sun dabaibaye mu sun hana mu kowane irin motsi ga matsaloli sun kanan na mu ta ko'ina kaɗan daga cikin matsalolin da suke dawo mana rashin cin nasara wanda muna faɗan su muna maimaita su akan wannan mimbari mai albarka mai yawa ubangiji ta'ala ya datar da zukatan da suke da kishi wajen bin dukkan wajen bin dukkan wata hanyar samun gyara kaɗan daga cikin irin waɗannan matsaloli rashin shugabanci na gari rashin jagorori na gari jagorancin da masu shi za su rinka tunanin ci gaban al'ummar jagorancin da zai zauna ya nemi shawara ya tara shawara ya tsara ya aiwatar ya zartar aiki ba dare ba rana don samar da abin da yake maslaha ne ga al'umma ci gaba ne ga al'ummar don neman wa al'ummar martaba don neman wa al'ummar riba ta rayuwa ta addini da ta rayuwa ta yau da gobe galibin shugabanni da ake da su a galibin matakai na shugabanci sun kasa ba sa tunanin komai sai matsayinsu sai kujerunsu sai girmansu sai martabarsu sama da girman addini sama da matsayin addini sama da matsayin musulunci sama da bukatar ɗaiɗaikun al'ummar da suke wa shugabanci in ko har al'umma tana da shugabanni irin waɗannan a mataki na duniya gaba ɗaya ko a mataki na ƙasa ko a mataki na jiha ko na masarauta ko na gunduma to dole wannan al'ummar ta ɗanɗana wahala a cikin rayuwarta ku duba kaskancin da ake ciki a mataki na duniya gaba ɗaya inda dukkan shugabannin ƙasashe da suke kiran kansu shugabannin kasashen musulmai da suke kiran kansu shugabannin kasashen larabawa za su dan tirje na tsawon minti biyar ko goma sha biyar su hau kujeran naki kan wani kuduri cikin kudurorin da ake ɗauka akan ɗaya daga cikin kasashen su babu yadda za a yi kafarai su ci nasarar kutsa kai cikin gidajenmu da yi mana ta'addanci makamacin wanda suka yi ku duba ku ga halin da ake ciki yanzu a nan ƙasar kaskancin da al'ummar musulmi suke ciki wahala da aka jefa mutane a cikinta waɗansu tsiraru wanda adadin su bai wuce ɗigo ɗaya ba cikin ɗari su jefa mutum casa'in da tara ɗigo tara cikin ɗari cikin halin kakanika yi babu abinci babu man fetur babu kaza a kasar da ta fi kowace arzikin man fetur amma ba mu da shugabannin da za su wakilce mu su hau kujerar naki su ce bu su yarda ba suna wakiltar bukatun talakawansu shi yasa dole komai ya ta ci gaba da faruwa irin haka baka kai matsayin ai maka bayanin ma me yasa ka rasa man fetur ba me yasa ka rasa wutar lantarki ba me yasa danka baya da firamare inda zai karatu ba ka da martabar da za a baka uzuri lokacin da ka je asibiti ka rasa magani ba ka da martabar da za a baka uzuri ya hakuri tangarda aka samu shi yasa barawo ya tare ka kan hanya ko ya sallake gidanka ko wani mai cin zali ya ci zalinka ba ka da kotun da za ta kwato maka tare da cewa kasarka tana da makamashi na ginuwar al'umma na ci gaban tattalin arzikin kasa da gudanar da ita don ta dace da gudanarwa zamani irin wanda dukkan kasashe suke bukata amma inda labarin yake waɗansu mutane da basu wuce ɗigo ɗaya ba cikin ɗari sun jefa mutum casa'in da tara ɗigo tara cikin halin kakani kai dukkan wannan akwai kasawar shugabanci a ciki ya kai matsayin a ce kamfani na waya ta hannu zai iya ba da hanci ga wakilanku da kuka zaɓa don su je su kare bukatunku idan ya so ya rinka zura muku kuɗi yadda ya ga dama su wakilan naku ba za su iya magana ko su yi aiki da doka akan wannan kamfanin ba ya kai matsayin cin hancin da za a bayar kila na dubu goma a wata ko na dubu bakwai a shekara na dubu bakwai kai a wata wakilan ku gaba ɗaya su sayar da yancin ku ba ku suke wakilta ba wannan ita ce lalacewar da su ba za su ji daɗin rayuwar ba tunda sun jefa al'ummar manzon Allah cikin halin kaka da kai rashin shugabanci ba karamar illa ba ce jagoranci na gari rashin sa a cikin al'umma ba karamar illa ba ce ba abu na biyu karancin masana malamai da suka karanci addini qur'ani da hadisi ɗaliban ilimi wanda suke neman ilimin shari'ar musulunci ba dare ba rana bincike nazari tambaya zuwa wurin darussan ilimi wanda suka tsaya suke jiran daku dukkan wata bid'a da za ta kunno kai sai sun dan kofar da ita dukkan wani aikin barna da zai kunno kai sai sun dan kufar da shi dukkan wata barna da za ta shigo cikin jama'a sai sun yaƙe ta bil hikimati wal mau'izati al hasanati wal mujadalati billati hiya ahsan a rubuce a magance a hudubance a wa'azance ta dukkan wata kafa da suka samu damar kawar da wata barna cikin dangin barna kawar da bid'a cikin bid'o'i kawar da munkari cikin munkarat sai sun yi irin waɗannan ɗin adadin su a cikin jama'a ɗan kaɗan ne su ko idan an rasa su a cikin jama'a to sababi ne na al'ummar ta shiga cikin hali makamancin wanda muke ciki a halin yanzu abu na uku yaɗuwar bidoyi da tamfe-tamfe da tsafe-tsafe da kashe-kashe da ayyukan ta'addanci kasuwar tsafi ci take yi a wurin da dama daga cikin 'yan kasuwa a wurin da dama daga cikin jami'an gwamnati a wurin da dama daga cikin waɗanda suke da ajanda ta siyasa san cimma wata manufa a yanzu ne kasuwar tsafi take ci matsayin boka da matsayin dan bori ya fi matsayin limami ko da limamin makka ne ko limamin masallacin madina a wurin da dama daga cikin al'ummar mu wanda suke furta kalmar shahada da baka amma kafin minti biyar su yi abin da zai warware ta sama da sau dubu daya wannan shine halin kakanuka da al'umma take ciki za ku yi mamaki boka ya ce da wani cikin wanda yake musulmi ne dan musulmi jikin musulmi bai san adadin kakanninsa da suke musulunci ba ya ce da shi in kana son bukatar ka ta biya to ka daina sallah kuma ya ya daina dan ya riba a kasuwanci dan ya samu ɗarewa akan kujerar mulki boka ya ce ɗaya daga cikin su na yadda kai sallah amma ba guda biyar ba zaɓi ɗaya cikin wanda zaka bari ka rika yin hudu karka yi kwanta biyar boka ya ce da shi a'a ka rika yin sallar amma da bakar kai wankan janaba daga yau ka daina wankan janaba har tsawon wata daya ko tsawon wata biyu in zaka yi sallar ka yi ta haka boka ya ce da wane a'a ba wai sallar aka hana ka ba amma karka ce sai kayi akan lokaci bari sai ka zo kwanciya sai ka hada ta guda biyar din gaba ɗaya ka yi ta
shine abin da bokaye suke faɗa wa mutane a Kano ba a Amerika ba a Katsina ba a Japan ba a Zaria ba a Chada ba a cikin garurukan mu na al'ummar musulmi garurukan da suke kafa da tutar Shehu Usman Dan Fodiyo tutar da'awa tutar wa'azi tutar faɗakarwa to ya za idan wannan ya yaɗu a tsakanin da ba ya kasance al'umma ta ci gaba cikin rayuwarta dole al'umma ta shiga cikin wahala dole matsaloli su babaye mu dole ya kasance mu samu hakka mu cikin halin kakanuka yi
abu na hudu yaɗuwar ayyuka na sabo da na barna na sabon ubangiji ba wani ne da rana za ta hudo cikinsa face sai kawo jin wani nau'i daga cikin ayyukan ayyukan barna wanda kai baka taɓa jin irinsa ba kayan maye ga sunan a ko'ina kuma sun zama ita ce ɗabi'ar matasanmu zina da ayyukan alfasha kala-kala ya zanto abin da ɗan adam ke fariya da shi akwai garurrukan da matasan musulmi suke yin musabaka ta shan giya a ajiye wannan katan guda a ajiye wancan katan guda a ce an ba su adadin mintuna kaza a ga wanda zai riga shan gita shi wannan shine halin kakanuka da al'umma take ciki abu na biyar watsi da addini wurgi da addini mai kuɗi ya yi wurgi da addini dan boko ya wurgi da addini to shi talakan da baya da koko ma baya koyan sallar gashi baya da koko kuma bai iya sallah ba bai iya azumi ba bai iya alwala ko wankan janaba ba yana jin haushin kowa a cikin rayuwa yana jin takeicin kowa a cikin rayuwa ya watsar da addini yana ganin ma kila riko da addinin zai jawo masa wahala to wannan dukkan su ne manyan musibu daga cikin musibanmu kuma ga sababban da suka haifar da su in har muna son cin nasara yayin uwa musulmi lalle ne a samar da shugabanci na gari shugabanci wanda zai wakilci al'umma shugabannin da ba za su sayar da yancin mu ba shugabannin da ba za su je su karɓi kuɗi a madadin bukatun mu ba shugabannin da suke da sakakken imani da Allah imani da ranar tashin kiyama shugabannin da suke amintuwa da abin da ke wurin Allah sama da amintuwarsu da abin da ke cikin aljihunsu sama da amintuwarsu da abin da ke cikin akwatunansu da asusunsu in an samu shugaba mai kishi wanda zai tsare bukatun talakawansa ya wakilci talakawansa ya hana idansa barci don tunanin kan yadda zai samar da rayuwa ta gari ga talakawansa in an sami irin wannan shugabannin to ɗaya ne daga cikin sababbancin nasara samar da ɗaliban ilimi na gari malamai na gari waɗanda za su gwama tsakanin ilimi da aiki da shi waɗanda za su rinka al'amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar waɗanda za su tashi tsaye wajen sauke wajibin kira zuwa ga Allah da karantar da mutane addinin su kira zuwa ga Allah ala basira a bisa ga basira a bisa ga hasken ilimi ya kar bid'o'i a kawo sunnoni su maye gurbin bid'o'in da ake da su ya kar dukkan waɗansu ayyuka na ta'addanci da ayyukan barna ba na nufin cewa daga yau mu rikide mu zanto kannan jibril da mika'il mu zanto cikin waɗanda yake laya sunan Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaru a abinda nake nufi a samu rangwame da ayyukan barna a samu rage ayyukan barna a samu rage ayyukan ta'addaci a samu raguwar alfasha a cikin garurukan mu da unguwannin mu da kwararo kwararo din mu da biranen mu da kauyukan mu gaba daya in an samu ragowa in an samu rangwame na waɗannan al'amura to akwai alamar cin nasara kenan cikin duk abin da za mu sa a gaba idan har mun yi kokarin samar da waɗannan al'amura shugabanci na gari malanta ta gari rage ayyukan barna ya karbi do'i raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a wannan lokacin mun cancanta in mun daga hannu mun roki Allah ya ansa mana in mun kiraye shi ya biya mana bukatar mu mun cancanta mu samu taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala amma mu tsaya kawai mu dogara da addu'a da alƙaluti mai tala'antar kafirai da baka ayyukan mu na yau da gobe ba abin da ya canzu daga muni zuwa ga kyawu daga mafi muni zuwa ga mummuna mummuna a'a babu yanda za a yi mu iya cin nasara ta wannan hanyar domin ba ita ce hanyar da musulman farko suka fi ba musulman farko sun yi imani suka tabbatar da imani a cikin zukatansu da kan harsunansu suka aiwatar da shi a aikace a cikin rayuwarsu suka yi hijira suka yi jihadi sannan suka roƙi ubangiji ta'ala nasara sannan suka samu nasara da yawa daga cikin mu yana ganin ya wadace shi kawai ya daga hannu ya ce Allah la'anci America ɗayan da yake kusa da shi ya ce amin shikenan daga nan labarin ya kare ba haka al'amarin yake ba a yau inda Allah zai ansa addu'arka ya la'anci Amerika a shafe ta daga maf din duniya ba na tsammanin mu al'ummar musulmin da muke ban kasa mun kai cancantar da za mu karɓi jagorancin bayan kaucewar Amerika domin kasashen da za su zama mata na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida da na goma har zuwa na dozin ɗaya babu ɗaya daga cikin kasashenka na musulunci ko na larabci idan yau ba Amerika a ban kasa kai kanka idan an ce kai aiwowa kake tsammanin zai karbi jagorancin duniya wata kasa cikin kasashen kafirai zaka zana ko ka zana Rasha ko ka zana China ko ka zana Japan ko German ko Faransa ko Ingila ko dukkan wata kasa wadda take ba kasashen musulmai ba ashe kawar da ita daga ban kasa daban da cewa kai kuma ka ci nasara sai in kai kayi abinda ka cancanta kai kuma ka zama a gurbin ta ashe wane ya kayar da wane daban da ni ne na kayar da wane a yau dan wani ya kayar da Amerika ba ya gwaninta ba amma kai ka kayar da ita ce gwaninta a yau dan wani ya kayar da wani kafiri ba kai gwaninta ba kafiri ya kayar da kafiri amma musulmi ya kayar da kafiri shine gwaninta to kuma wannan akwai ababen da ake bukata mu tanade su a karan kanmu cikakken imanin mu da cikakken tanadin mu da tsoron Allah mu da gaskiyar mu da rikon amanan mu da gyara ɗabi'ar mu da gyara halayen mu har sai mu cancanta nasarar Allah subhanahu wa ta'ala ta zo bana ubangiji ta Allah yana da sunna da ba ta canjawa sunnat Allah allati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnati Allah tabdila sunnar Allah ba ta canjawa idan ya sanya abu to sai abu wannan sai a samu nasara amma ya sanya abu ka dauka zaka kaucewa wannan abun kuma ka ci nasara kuma ka san ba zai yiwu ba ya yan uwa musulmi mu riko da makami na imani mu dogara ga ubangijinmu mu yi kokarin kyautata halayenmu mu riko da dukkan sababbin nasara sannan mu dogara a ga ubangijin nasara inna Allah yudafi wa anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla kawanin kafur ubangiji ta Allah shike bada kariya da tsaro ga kowane mummuni abinda ake bukata sunan imani ya gaskata a kanka a kaina a kan mu duka Allah baya kauna dukan wani kawan maha'inci mai ha'intar kansa mai ha'intar addinin musulunci mai ha'intar makwabtansa mai ha'intar ubangidansa mai ha'intar yaran gidansa mai ha'intar talakawansa la yuhibbu kull khawanin Allah baya kaunar dukkan wani ha'ini kafur mai yawan kafirci udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu an yi izini ga dukkan waɗanda aka yake su cewa su tashi su kare kansu idan an yake ka da makami yirko da irin wannan nau'in makamin dan mayar da martani wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah mai iko ne akan taimakon su Allah mai iko ne akan ya agaza musu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ubangiji ta'ala ya ba mu ikon gyara halayenmu ubangiji ta'ala ya ba mu ikon yi masa bauta kamar yadda ya koya ta hanyar harshen manzon sallallahu alaihi wasallam اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهمي حوزة الدين يا رب العالمين يا الله كتمكي يوم مسلمي يا عراقي كتمكي يوم مسلمي يا افغانستان كتمكي يوم مسلمي يا فلسطين ka taimaki yan gwamnan musulmi yan gwagwarmaya a duk inda suke ya ubangiji dukkan wanda wanda ya tsaya dan kare addinin ka ta kowace hanya ya Allah ka kare shi ya Allah ka taimake shi ya Allah duk mai aiki tukuru dan yada addinin ka ko da ilimin sa ko da dukiyar sa ko da mukamin sa ko da kudin sa ko da komai nashi ko da karfin jikin sa ya Allah ka taimake shi ya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarsa ya ubangiji ka taimake mu ya ubangiji ka albarkaci rayuwar mu ka ba mu ikon tuba daga kurakuran mu wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila